الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a 20 daidai ga wannan wata na jumada al'akhira hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 14 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatu littafi na mai albarka al-mu'taqad sahih na babban malamin nan Abdulsalam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala قال المصنف رحمه الله المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر ingantaccen ƙudiri mafi kyawun ƙudiri mafi inganta ƙudiri wanda musulmi zai ƙudirce a zuciye shi game da hukuncin wanda ya afka a cikin alkaba'ir wanda alkaba'ir jami'i ne na alkabira idan aka ce kuma alkabira shine duk abin da ya girmama na zunubai ko kuma ya manyanta na sabo shine ake ce ma alkabira malamai sun yi sabani tsakankaninsu wurin aji ka'ida ta gane menene alkabira saboda zunubai kala biyu ne akwai alkaba'ir masu girma daga cikin laifuffuka akwai as-sagha'ir kankana daga cikin laifuffuka zunubai manya da zunubai kanana to wannan zunubai na manya-manyan laifi malamai sun yi sabani wurin ajiye musu ka'ida da za a iya tantance su a gane su a rabe su da sauran zunubai da ba su kai su ba amma gaba ɗayansu sun yi ittifaki akan cewa abinda ake nufi da babban laifi shine alkabira duk zunubi ko kuma saɓo wanda shari'a ta tana da haddi ko ukuba a nan rayuwar duniya kamar sata kaga sata Allah ya tanadi ukuba da haddi na musamman ga wanda ya sata matukar abin da ya sata ya kai haddin azartar mishi da wannan ukuba inda Allah ya ce wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah barawo namiji ko mace za a cire hannayensu sakamakon satar da suka yi domin a ɗanɗana musu azaba daga Allah maɗaukakin sarki haka zina kaga Allah ya ashe haddi akan mazinanci da ukuba a nan rayuwar duniya kafin a je kiyama matukar bai tuba ba ko kuma matukar ba zartar mai da wannan haddin ba ina fatan mun gane shi yasa Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jadda mazinaci namiji da mazinaciya mace a bulale kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari sakamakon wannan zanar da suka yi kaga an musu haddi a nan gidan duniya ina fatan mun gane kuma Allah ya tanadi uquba ga mazinata gobe kiyama wanda ke nuna ashe zina kabiratun min al-kaba'ir ina fata an gane sata kabiratun min al-kaba'ir kashe rai kabiratun min alkabair saboda idan kai kisa Allah ya tanada haddin kisa a nan gidan duniya da ukuba wadda za a yi game da wanda yi kisa ko Allah ya ce annafsu bin nafs rai da rai ukuba wanda yi kisa a kashe shi sakamakon kisan da yake ina fata an gane ko kuma irin laifin da Allah yayi wa idi mai zafi ga wanda ya mutu yana yi shi bai tuba ba kamar cin riba kaga cin riba baya da hajji a nan gidan duniya da za a yi ma mai cin riba amma kaga Allah ya masa tanadin azaba gobe kiyama wanda ke nuna riba kabiratun min al-kabaya ina fatan mun gane kangare ma iyaye da sauransu na daga cikin manya-manyan laifi wanda suke karɓar sunan alkaba'ir ina fatan mun gane kuma alkaba'ir kin nan hawa-hawa ne matakai ne wata kabira ta fi kabira ina fatan mun gane kenan watan ta fi wata muni kamar yadda hadisi ya tabbata daga abdurrahman ibn abi bakra daga babansa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin ba zan labarta muku ba da mafi girman laifi mafi girman kabira qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billah wa uququl walidain kaga shirka da Allah kabira ce daga cikin kaba'ir amma akbarul kaba'ir mafi muni daga cikin kaba'ir ina fatan mun gane sannan ma uququl walidain ana kilga shi daga cikin mafi munin kabira daga cikin kaba'ir to menene hukumcin wanda ya abka a cikin alkaba'ir wannan shine fasalinmu wannan shine abin da zamu karanta yanzu malaci wa min jumlati i'tiqad wa min wa min jumlati i'tiqad ahli sunnah wal jamaa anna jami' adh-dhunub siwa al-ishrak billah siwa al-ishrak billah ta'ala la tukhriju al-muslima min din al-islam na daga cikin jumulla ta ƙudiri na ahalus sunnati wal jama'a gaba ɗayan zunubai banda shirka da Allah maɗaukakin sarki ba sa fitar da musulmi daga addinin musulunci ina fata an gani duk zunuban nan da muka ambata yanzu da suke karɓa sunan kaba'ir matukan mutum ba shirka yayi da Allah ba ko ya aikata aikin da kafirci ne babu sabani game da kafircin wannan aikin to wannan musulmi ne wannan laifin da ya aikata daga cikin alkaba'ir ba za su cire shi daga da'irar musulunci ba an gane ko yawa sai fa in shirka da Allah kai kenan shirka da Allah idan babbar shirka ce ta iya cire ka daga da'irar musulunci ka koma murtad wanda ya ridda ya bar musulunci Allah kare illa in istahallaha sai fa lokacin da ya halatta wannan saban ko wannan zunubin gane ko lokacin da mutum ya halatta wannan saban ko wannan zunubin to a wannan lokacin zai iya kafirta ya fita daga da'irar musulunci kenan duk zunubin da aka yi ittifaki aka yi ijma'i akan cewa zunubi ne ko ko ma'alumun ne min addini bi darura idan mutum ya halatta shi zai kafirta ya fita daga da'irar musulunci shan giya jahili ne kai mazamnin karkara ne birni kake duk inda kake zaka iya gano cewa shan giya menene haramun ne kenan ma'alumin ne min addini bi darura ba bambanci tsakanin malami da jahili shine ma'alumin min addini bi darura kowa zai san cewa shan giya menene haramun ne zina kowa zai san cewa micece haramun ce cin riba kowa zai san cewa menene haramun ne haka sata da sauran kabira wanda yake dalili bayyana ke karar kowa ya sani duk wanda ya kokarin halatta irin wannan aiki sawa'un halattawa ta baki ya ce kaza halal ne ko ya kudurta halaccin haka a zuciya to wannan zai iya ridde bar musulunci ya kafarta kenan shine illa in istahallaha sai lokacin da ya halatta wannan laifin سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها كما جديني جديني يا أيكة وأن الله مستحلا ينامي حل التاشي أو اعتقد حلها دون أن يفعلها كوي قدر تحلت شوان اللي فنبا تارد يا أيكة وأن اللي فنبا ضد هكذا زمنتوا يا يرد يا بر مسلمتي mutumin da ya ce giya halalci ko yana shanta yana mai kuduri har a zuciyar shi halalci ba laifi wannan kaga ya yarda kafire ne mutumin da ya sha giya ya yarda laifi ya yi sabo yayi wannan musulmi ne fasiki ne ina fata kun gane mutumin da bai sha giya ba baya santa ba ta cikin tsarin rayuwar shi amma yana ganin shanta ba laifi ya halatta wannan yayi ridda kafiri ne kenan akwai bambanci tsakanin aikata laifi da kuma halatta laifi ina fatan dukan gani لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم saboda a wannan lokacin shi idan ya halatta yin haka sai kasance mai ƙaryata ƙur'ani ne kuma ya kasance mai ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa zalika kufrun yin hakan ko kafirci ne na fata an gane kafir ƙaryata ƙur'ani kafirci ne ƙaryata manzon Allah kafirci ne ko wal ijma ko wa zalika kufrun bil kitabi was sunnati wal ijma' yin hakan ko kafirci ne ta hanyar dalilan alkur'ani mai girma was sunna da dalilan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal ijma da ijma'in malamai ina fata an gani wa kullu ma duna shirki min adh-dhunubi la yukhalladu sahibuha fi nari jahannam duk abinda bai kai shirka ba min adh-dhunub na daga zunubai لا يخلد صاحبها في نار جهنم بايا دومر da ma'abucin wannan laifin a cikin wutar jahannam wanda za su shiga wuta kala biyu ne akwai wanda idan sun shiga za su dawwama har abadan abada ba za su fita daga cikin wuta ba Allah ya kare akwai wasu daga cikin usatul muslimin masu laifuffuka daga cikin musulmi wasu daga ciki idan sun shiga wuta to ba za su dawwama ba a ciki wata rana za a cire su daga wannan wuta ina fata an gane kenan jillifin da ba shirka ba ba kafirci ba idan ma'abucin wannan laifin ya mutu bai tuba ba daga barin wannan laifin to idan har ya shiga jahannama ba zai dawwama a cikin ta ba kenan wata rana za a cire shi ta hanyar ceton masu ceto amma mushirki da kafiri idan sun shiga wuta za su shige ta ne shiga ta har abadan abada ceton masu ceto ba zai amfane su ba shi yasa Allah ya ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yana so ya ka maka dalili wanda ke nuna cewa dukkan zunubin da mutum zai aikata ya mutu yana aikata shi to ba zai dawwamar da shi ba a cikin wutar jahannama ko da ya shiga wutar jahannama dalili shine inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lalle Allah madaukakin sarki la yaghfiru baya gafartawa baya yafewa baya yin rangwame an yi shirka bihi idan aka yi shirka da shi bi mana duk wanda ya mutu yana shirka da Allah yana mai kafurce ma Allah abuba kiyama Allah ba zai gafarta masa wannan laifin da ya mutu yana aikatawa ba na shirka Allah ba zai yafe masa wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha amma yakan gafarta ma duna zalika abinda bai kai shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya so daga cikin bayinsa kaga wannan aya dalili ne karara hujja ce bayyananna da ke nuna cewa lalle dukkan saban da bai kai shirka ba ko da ka mutu kana yin shi akwai yiwuwa a gafarta maka wannan laifin idan kuma Allah bai gafarta maka ba akwai yiwuwar ya azabtar da kai gwargwadon laifin nan amma ba za ka dawwama a wutar jahannama ba sai dai shirka idan ka mutu kana shirka baka tuba ba to baka daga cikin mutanen da za a magafar za ka shiga jahannama ne ka dawwama a cikinta har abada Allah ya kare mu ina fatan mun gane shi yasa Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu na Allah ya haramta mishi aljanna makomashi gidan wuta ne wa ma lizalimina min ansar kenan duk laifin da bai kai shirka ba mutum ne mutu mazinaci bai tuba daga barin zina ba mai cin riba kullum aikin shi cin riba hayyan mutu yana cin riba mutuwa ta riske shi ba tare da ya tuba ba azzalimi barawo da ire-irensu har mutum ya mutu bai riga ya tuba ba to wannan hukuncin shi yana ƙarƙashin mashi'a ubangiji Allah ya ga dama ya gafarta masa kuma Allah ya ga dama ya azabtar da shi gwalgwadon wannan laifin da ya mutu bai tuba ba yana yi amma ba zai dawo ba a wuta malaci fanassatil ayatu ala anna sahibadh dhunubi ila mashi'atillah wannan aya karata bayyana cewa ma'abucin zunubi yana kalkashin mashi'ar ubangiji madaukakin sarki kenan anna sahibadh dhunubi ila mashi'atillah jalla wa ala in sha'a ta'ala afa anhu bimannihi wa karamihi idan Allah ya ga dama sai ya masa afuwa da ni'imarsa da karamcinsa Allah ya mishi karamci ya karrama sa ya gafarta masa wannan kurakuran da har ya mutu yana yi bai tuba ba ya sanya shi aljanna wa in sha'a idan kuma ya so adkhalahu an-nara bi qadri dhunubihi sai ya shigar da shi wuta da gwalgwadon zunuban da ya kasance yana aikatawa liyutahhirahu biha domin Allah ya tsarkake shi da wannan wutar thumma yukhrijuhu minha sannan ya tsamar da shi ya fitar da shi daga wannan wuta bi tauhidihi da tauhidinsa matukashi muwahhidi ne fa yadkhulu aljanna sai ya shiga aljanna idan kaga idan mutum ya mutu in dai muwahhidi ne mai kadaita Allah ne baya shirka da Allah cikin komai to ko da ya shiga wuta ba zai dawwama ba cikin ta wannan tauhidin nashi zai tsamar da shi daga wuta ko ko ya kasance ma tauhidin shi ya nesantar da shi daga barin wuta ya sa shi aljanna kai tsaye akwai hadisin bitaqa hadisi ne da inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za a zo da sahibul bitaka ake ce mishi mabucin bitaka a nuna mai zunubansa ya ga girmansu da yawansu a tambaye shi shin ka taba alkhairi tun da kake sai ce tun da yake shi bai taba yin wani alkhairi ya yanke tsammani ya yi garantin wuta jihannama zai shiga sai Allah ce mishi a'a kana da wata hasana a wurinmu zanubban shi sashillati ne manya-manyan takaddu ne masu yauni masu girman gaske sai a ɗauko su a ƙaza su a kan sakeli guda a ɗauko la'ilaha illallahu tashi da ya mutu yana yi tauhidi kenan a aza shi kan sakeli guda sai wannan la'ilaha illallah ta rinjaye wannan zanubban shi daga gaba ɗaya sai Allah shigar da shi a can wanda ke nuna tauhidi idan ka mutu kana da tauhidi ingantacce to ko ka tsira karan farko Allah shigar da kai aljanna da ni'imar shi da rahamar shi da karamcin shi ko kuma Allah ya azabtar da kai gurgudu wannan laifin naka amma ba za ka dawo ba da a cikin wuta ko da ka shiga wutan ba ina fata an gane kenan tauhidin ka zai samar da kai daga cikin wuta Allah kare ma da cewa qad samma Allahu fi kitabihi ba'd al-kaba'ir lalle Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wani shashe na laifuka a cikin littafinsa kalkatili littafinsa shine mi eh sai tunani ba da amsa Allah ya ambaci wani shashe na manya-manyan zunubai a littafinsa wani littafinsa alkur'ani mai kyau kalkatili kamar kisa والبغي دزالنشي كو تأدنشي وأثبت الإيمان لأصحابهما sannan ya tabbatar da imani ga ma'abuta wannan laifin wanda ke nuna kesa da zalunci da ta'addanci laifuka ne da sukan iya su haɗu da imani laifuka ne da ba su kore musuluncin mai aikata su tun daga shi Allah ya ambaci kisa a alkur'ani ya ambaci zalunci ko kuma ta'addanci a alkur'ani mai girma kuma ya tabbatar da imani ga masu wannan sifa ta kisa ko kuma ta ta'addanci ko zalunci fahim mu'minuna bi imanihim masu aikata wannan laifukan masu muni masu imani ne da imanin da suka yi fasiquna bi ma'siyatihim fasikai ne da wannan laifin da suka aikata kaga suna da sifa nawa kenan sifa biyu masu imani ne a lokaci daya kuma fasikai ne a lokaci daya masu imani ne da imanin da suka yi da Allah maɗaukakin sarki sannan fasikai ne ta hanyar wannan mummunan aikin da suke aikata amma ba za su kafirta ba qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya wanda kuka yi imani da Allah kutiba alaikumul qisasu fil qatla an wajabta muku yin kisasi shine ramuwa fil qatla game da sha'anin gawaye ko mutanen da aka kashe muku kaga wanda ya kisa da wanda aka kashe ma sai Allah gaba ɗaya kira su da ya ayyuhal ladhina amanu dan ya nuna maka cewa wanda ya kisan mumuni ne inda ba mumuni bane Allah ba zai kira sa da cewa mumuni ne ba an gane ko ya ayyuhal ladhina aman ya ku wanda kuka yi imani da Allah kutiba alaikumul qisasu fil qatl an wajabta muku yin qisasi a cikin alqatla gawaye ko kuma mutanen da aka kashe muku za ku yi qisasi qisasi shine arama Allah ya ce alhurru bil hurri da da da idan aka kashe da sai aka kashe ɗa a madadin wannan ɗin da aka kashe wal abdu bil abdi haka bawa da bawa in bawa aka kashe sai a kashe bawa a madadin shi idan bawa ya kashe bawa sai a kashe shi idan ɗa ya kashe ɗa sai a kashe shi wal unsa bil unsa idan mace ta kashe mace sai a kashe ta wannan aya kamar yadda abdullahi bin abbas ya bayani tana warware wata matsala ce da ta faru a cikin jahiliya gabanin zawon musulunci wanda da kabilu suna fifita junansu ya junansu wata kabila tana ganin tahi wata tahi wata daukaka da sharaf shi yasa idan aka kashe musu da ko aka kashe musu ko nasu ya kashe da su sai su bada bawa a kashe a madadin da da suka kashe idan suka kashe mu wasu namiji sai su ba da mace a kashe musu a madadin wannan namijin da suka kashe duba ga cewa suna fifita kabilu su kan sauran kabilu to sai aya ta zo ta yi maganin wannan al'amarin da suke yi Allah ya ce an wajabta muku yin qisasi ramuwa kuma ramuwan nan idan za a yi al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ina fatan mun gani amma ai ba bambanci tsakankanin rayukan musulmi idan mace ta kashe namiji sai a kashe ta idan namiji ya kashe mace sai a kashe shi idan namiji ya kashe yaro karami sai a kashe shi haka idan duka haka hukuncin zai tafiya ina fata mun gane saboda rayukan musulmi daidai suke ran wani bai fi wani ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum musulmai jinanan su iri-iri ɗaya ne ba wani jinin da ya fi wani in ka kashe sai a kashe ka shi yasa Allah ya ce annafsu bin nafsi an gane ku wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni wal juruha qisas ko to sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi faman ufiya lahu min akhihi duk wanda aka rangumta ma aka yafe masa min akhihi daga dan uwan nan nasa ko ya kasance dan uwansa da ya kashe ko ya kasance dan uwansa ma'abucin jini da yake jiran a masa kisasi idan aka maka rangwame daga wannan dan uwan naka wanda yake ma'abucin jini ne yana da haƙƙin a kashe ka a madadin dan uwansa da ka kashe sai ya maka rangwame na wani abu Allah ce fattiba'un bil ma'ruf to sai ku bibi wannan wanda ya muku kisa bil ma'ruf bisa ga hanya mafi dacewa kar ku takura mishi ku kuntata mishi cewa sai ya kawo diya lokaci guda bai mallake ta ba gaba daya sai ku bi shi sannu sannu ka tausaya masa ya zuwa lokacin da zai ba ku diyaku wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma wanda ya kisa sai kokarin ba da wannan diya ta hanya mafi kyawu kar ya ja lokaci matuƙar ya mallaki wannan diya da aka ɗora mishi ta wurin kashe mutum da yi sai ƙoƙarin ya biya kai ya kunci ya taurin hannu wurin biyan wannan diya kaga wannan aya sai ta kira su gaba ɗaya da ya ayyuhan ladina amanu wanda ke nuna wanda ya kisa da wanda aka kashe ma dukan su musulmi ne sannan kuma Allah ya ce idan ɗan uwanka kenan wanda kama kisa sai ya fi maka maimakon a kashe ka yace a bashi diya fatibahun bil ma'ruf sai aka nuna maka shi wannan wanda ka kashe ma dan uwa shi ma dan uwanka ne bi ma'ana uhuwa ce islamiyya yan uwantaka da dangantaka ta musulunci wanda ke nuna shi da wanda ya kashe da wanda aka kashe da wanda da wanda ya kashe kin musulmi ne in ba haka ba da Allah ba zai ce ba dan uwanka ina fatan mun gane yawwa fa asbata ta'ala al-imana lil-qa'il lil-qatil wal-maqtul sai Allah ya tabbatar da imani ga wanda ya kisa da wanda aka kashe min al-mu'minin daga cikin masu munai kenan Allah ya tabbatar da imanin su gaba daya wa asbata lahum ukhuwatal iman sannan Allah ya tabbatar musu da ƴan uwantaka ta imani wanda ke nuna ashe kisa laifi ne mai girma kabira ce min al-kaba'ir lakin bai kai haddin da za a cewa wanda ya kisa kafiri bane ba sai dai a ce ya aikata laifi mai munin gaske mala ce wala wala munafata bayna itlaq al-fisq ala al-amal aw amilihi ba cin karo da juna tsakanin sakin lafazin fasikanci akan aiki ko wanda ya aiki wa tasmiyatul amil musliman da ambata wanda ya wannan aikin da cewa musulmi ne ba cin karo da juna a cewan ga fasiki ne kuma musulmi ne an gane ku fajiri ne kuma musulmi ne ba cin karo da juna fajircin shi daban musulmcin shi daban fajircin shi ba zai fitar da shi daga bar musulunci ba ina fatan mun gane ko fasikancin da yake aikatawa wa jarayani ahkamil muslimina alai da kuma gudanar da hukumce hukumcen musulunci akan shi mashayin giya wanda ya kashe mutum da azzalimi in dai musulmi ne to zalimcin nan nashi ba zai hana a gudanar da hukumce hukumcen da ake gudanarwa akan sauran musulmi ba ba zai hana a gudanar da shi akan shi ba shi ma da yadda ake hukumci akan sauran musulmi za a zartar da hukumce hukumce akan shi irin yadda ake zartar da shi akan sauran ƴan uwan shi musulmai an fata ina fata an gane yan mutu kaga za a mara wanka za a mara likafani za a binne shi a makabartar musulmi yadda yake mu'amalatar kowa ina fata mun gane saboda wannan fasikacin da yake aikata ba zai fitar da shi ba daga da'irar musulunci kuma ba zai hana ba a mu'amalance shi irin yadda ake gudanar da hukumce-hukumce tsakankanin musulmi مالتي وقصة الصحابي عبد الله عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك قصة تونا صحاب سنني وان داكي تمشي عبد الله حمار وانا سونا شني التي رواها البخاري وان وانا قصة كو تاريه امام البخاري يا رويتوش اتشكي ان كانت تلتين شيني صحيح البخاري غاية في توضيح ذلك تاكي متقى wurin bayyana hakan cewa ba bambanci ko ko ba cin karo da juna a ce ga musulmi kuma fasiki ne ina fatan mun gane mai laifi ne haifu inna abdullahi himar sharib al-khamr yayin da abdullahi himar kinnan ya sha giya a tarihin shi wataran ya sha giya mutum ne mai yawan shan giya wataran ya sha giya faji'a bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo da shi wurin manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi fa qala ahadu sahaba sai ɗayan sahabbai yace radiyallahu anhum Allah ya rada su gaba daya la'anahu Allah Allah ya tsine masa albarka wannan sahabin da yaga Abdullahi Himar ya zo an kawo shi ya sha giya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da shi Allah ya tsine masa albarka ma akthara ma yu'ta bihi me yawan yadda ake zawwa da shi wurin manzo Allah mai ya kai yawan yadda ake zawa da shi bi ma'ana ya yawaita shan giya kuma an yawaita kawo shi dan azartar masa da haddin shan giya dan haka Allah ya tsine masa albarka fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah ya tsira da mutum Allah sabbata a gare shi yace la tal'anhu kada ka tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu saboda yana son Allah da manzon Allah kaga giya yake sha kuma ana yawan kawo shi saboda yawan shan giya da yake ɗaya daga cikin sahabbai ya tsine masa annabi na nan sai ce kada ka tsine mishi saboda yana son Allah yana son manzon Allah kenan kaga shan giya shi bai kore mishi son Allah ba da son manzon Allah za su iya haduwa a cikin zuciyar mai imani sabo matukar ba kafirci bane ko shirka tare da san Allah da manzon shi ina fatan mun gane shi yasa bai dace ba tsinuwa tsinuwa ba ta daga cikin sifofin masu imani ko musulmin gaskiya shi yasa manzo Allah sai ce laysa almu'min bitta'an wala la'an wala alfahish wala albadhi ba mu'minin gaske bane mai yawan soke-soke ko suka ko kuma mai yawan la'anta bai dace ba mutum ya rika amfani da lafazin tsinuwa akan ƴan uwanshi musulmi bai dace ba duk laifin da ya aikata bai dace ba ce Allah ya tsine masa albarka irin yadda yau da dama mutane sukan faɗa haka balle ma a lokacin da aka samu wani barawo ya yi sata wani bi har a masallaci ma sai daga Allah dai tsine maka albarka barawon takalma ko na moto ko abin da ke kama da haka musulmi ne watakila ta rashe maka kai sallah haka kare bai dace ba ka tsine masa ina fatan mun gane in akwai abin da zaka ce ka ce Allah shirya shi ko kai shirinka amma a kwace kayan mutane da ya dauka a amshi motar nan da ya dauka ina fatan mun gane yawa kaga annabi sai ce yana son Allah kuma yana son manzon Allah malaci falam yakhruj min al-islam wannan mutumin bai bar musulunci ba bi mujarradi hadhihi al-kabira saboda aikata wannan laifin na shan giya bal qad athbata lahu al-iman bal ba haka ba ma an tabbatar masa da imani cewa yana da imani ma awqu'ihi fi hadhihi al-kabira tare da abkawa shi a cikin wannan sanannen laifin na shan giya mala cewa bayanu zalika anna kullam min al-kufr bayanin hakan kuwa zai kasancewa cikin cewa dukkanin kafirci bi ma'ana dukkan lafazin kafirci da ya zo a cikin shari'ar musulunci sawon a alkur'ani ya zo ko a cikin hadisi wa shirk dukkanin lafazin shirk shirka kenan wa zulmi dukkanin lafazin zalunci wal fusuqi da lafazi na fasikanci wan nifaq da lafazi na munafinci ja'at fi nusus ash-shar'i ala qismayn dukansu sun zo a cikin nassosi na shari'a sawon qur'ani ko hadisai sun zo a kashi biyu kafirci biyu ne shirka biyu ce zalimci biyu ne fasikanci biyu ne munafunci biyu ne akwai babba akwai karami cikin kowane ɗaya da aka ambata ina fatan mun gani malace akbarun akwai babba daga cikin wannan ababen da aka ambata yukhriju min al-milla yana fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci limunafatihi asl ad-din bil kulliyya saboda yana cin karo da asalin addini gaba daya shi yasa ba su haduwa tsakankanin kafirci biyu da imani ko musulunci idan kana aikata babban kafirci to kai kafiri ne ka fita daga cikin musulunci ka yi ridda bayewa ya zamanto ka aikata wannan laifin na kafirci babba ko shirka babba kuma a lokaci ɗaya ka kasance musulmi la ko ka kasance musulmi ko kuma ka kasance mushriki ko kafiri ina fatan mun gani so da kafirci babba da shirka babba suna kore asalin imani wa asghar da karamin kafirci ko shirka ko da abin da aka ambata da ya gabata yunafi kamalal iman to kananan daga cikin su sukan kore kammala imani suna kore kamala ta imani amma ba su kore tushe da asalin imani sai dai su rage imani wala yukhrij sahibuhu minhu kuma irin mai aikata kananan kafirci da shirka da fasikanci da munafunci ba su fitar da ma'abucinsu daga bar musulunci ina fata ana ganewa malaci wa hadha taqsimul lis-salaf radiyallahu anhu anhu wannan kashe-kashen haka magabata suka yi Allah ya gafarta musu yarda da su tun daga sahabbai da tabi'ina da tabi'u da tabi'un da tabi'u tabi'in haka suka kassafa kafirci da munafunci da shirka da kuma fasikanci kala biyu faqad athbata habrul umma wa turjumanul qur'an ibnu abbas radiyallahu anhuma hakikan abdullahi bin abbas shine ake cewa habrul umma wa turjumanul qur'an wannan duk sifofin shi ne Abdullahi bin Abbas ya tabbatar da hakan yana mai cewa anna hunaka kufran duna kufr lalle ku sani akwai kafircin da bai kai kafirci ba kina akwai kafirci karami da bai kai haddin kafirci babba ba wa zulman duna zulmin akwai zalimcin da bai kai zalimci ba kinan karamin zalimci wa fusuqan duna fusuq da kuma fasikancin da bai kai babban fasikanci ba wa nifaqan duna nifaq da munaficin da bai kai babban munafici ba kenan kaga Abdullahi bin Abbas ya tabbatar mana da cewa sahabin annabi ne ya tabbatar mana da cewa zalunci kala biyu ne kafirci kala biyu ne fasikanci kala biyu ne munafici kala biyu ne ba kowane munafici bane yake fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci ba kowane kafirci bane ke fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci haka zalunci haka fasikanci wani kafircin karami ne wani zaluncin karami ne wani fasikancin karami ne wani munafincin karami ne fallahu ta'ala samma man da'a ghayrahu kafiran malan zai shiga fassale muku da rarrabe muku tsakankanin kafirci babba da karami a cikin alkur'ani mai girma ko sunnonin ma'aiki da suka inganta sai ce fallahu ta'ala samma man da'a ghairahu kafiran Allah ya ambaci wanda ya kira wani wanda ba shi ba da cewa kafiri ne wa mushrikan a wata aya Allah ya ambaci wanda ya kira wani wanda ba shi ba mushriki ne wa zaliman a wata ayat ta daban zaka samu Allah ya ambaci wanda ya kira wani wanda ba shi ba da cewa azzalimi ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar duk wanda ya roki wani Allah tare da Allah la burhana lahu bihi baya da hujja ko dalili akan wannan wanda ya kira kuma bayan Allah fa inna ma hisabuhu inda rabbih ku sani cewa lalle sakamakon sa yana nan wurin ubangiji shi don wanda ya kira wani Allah na daban tare da Allah ko ya roke sa ko ya sarrafar da wani nau'i daga cikin nau'ikan bauta duk kankantanta zuwa ga wannan Allah wanda ba Allah na gaskiya ba to Allah ya ce ku sani hisabin shi na musamman yana wurin Allah innahu la yuflihu alkafirun sai Allah ce ku san lalle kafirai ba za su rabauta shine sakamakon wanda ya kirawa wani Allah tare da Allah sai Allah ya ce hisabin shi ba ma bayyana muku ba yana nan wurin Allah Allah kaɗai ya san yadda zamu zai mu'amalance shi gobe kiyama sai Allah ya ce ku sani fa kafirai suwaye kafarai waɗannan da suke kiran wani Allah waɗannan da suke bautar wani wanda ba Allah ba suke roƙonsa kuma bayan Allah Allah ya ce kafarai ba za su rabauta ba gobe kaya kaga nan Allah sai ambaci masu kiran shi masu kiran wani shi wai da masu bautar wani wanda ba shi ba da sunan mi kafarai anan kafirci ne babba da zai fitar da su daga da'irar musulunci sun yi ridda kun gane ko wannan aya tana magana ne akan mi babban kafirci wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul annabi ka ce musu innama ad'u rabbi usani cewa ni kam ina roƙon Allah ne shi kadai ina botan Allah ne shi kadai bana masa abokin tarayya wala ushriku bihi ahada ba na yin shirka da Allah da komai Allah kaɗai nake bauta Allah kaɗai nake kira ba na yin shirka da shi wurin bauta ba na mashi abokin tarayya wurin kira kaga sai Allah ya ambaci kiran wani tare da shi da sunan mi shirka inda ya ce wala ushriku bihi farkon aya ta ce annabi ka ce ma al'umma ka inna ma ad'u rabbi ku sani kadai ni ina kiran ubangiji na ne ashe kiran ubangiji kadai shine mi tauhidi shine musulunci shine imani kishi yin haka shine wala ushriku bihi ahadan ba na yin shirka da Allah ta hanyar in kira wani Allah ta hanyar in bota ma wani Allah ba na yin hakan da kowa wanda ke nuna kiran wani Allah da botan wani Allah menene shirka ne kaga nan Allah sai ya ambaci bautar waninsa da sunan mi shirka da ke nuna kenan duk mai kiran wani Allah ko mai bautar wani wanda ba Allah ba mushriki ne kuma shirka babba da za ta sa yayi riddi fita daga cikin da'irar musulunci aya ta uku qala Allah ta'ala Allah mulkin sarki yace wala tad'u min dunillah kada ka kira wani wanda ba Allah ba kada ka bauta ma wani wanda ba Allah ba ma la yanfa'uka wanda ba zai amfane ka ba wala yadurruka kun ba zai iya ishe maka cuta ba ko ya cutar da kai fa in fa'alta idan ka aikata haka kai mi kenan ka bauta ma wani Allah ko ka kira wani Allah fa innaka idan min adh-dhalimin to a wannan lokacin kai kana daga cikin wa azzalimai kaga nan Allah ya ambaci kiran wani shi da bautar wani shi da sunan mi zalimci a nan babban zalimci ne da ke iya fitar da mutum daga barin musulunci ya yi ridda kun gane ko kenan kaga kafirci biyu ne zalimci biyu ne shirka biyu ne kafirci akwai babba akwai karami shirka akwai babba akwai karama zalimci akwai babba akwai karami wanda ayoyin nan duk suna magana ne akan babban kafirci da babban shirka da babban zalunci wanda kowane ɗaya daga cikinsu zai fitar da mai yinsu daga bar musulunci wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace illa iblisa aba wannan aya tana magana ne akan lokacin da Allah ya fori mala'iku gaba ɗayansu su yi sujada ta ban girma akan annabi Adam alaihissalam ya ce dukansu su yi sujada Allah da ya fori mala'iku duka su yi sujada dukansu sai suka yi sujada ga annabi Adam sujada ta ban girma sujada da umarni daga Allah illa iblis aba sai fa iblis aba ya kiya bai sujada ba kana min aljin shi kuma yana daga cikin aljanu baya daga cikin jinsi na mala'ika fa fasaqa an amri rabbih sai ya kiye bi umarnin ubangijin shi kaga nan sai Allah ya kiri sunan laifi da sunan mi fasikanci fa fasaqa sai fasikanci game da umarnin ubangijin shi nan wani irin fasikanci ne babba ne ko karami babba ne wanda zai fitar da mutum daga bar musulunci tunda akan haka Allah ya la'ani shedan ya kore shi daga cikin tawagan mutanen kirki ko ko tawaga aljanin kirki kenan kaga fasikanci makala nawa ne biyu akwai babba akwai kare mala ce fa hadha fil kufr al akbar ka sani cewa wannan ayoyin da suka yi magana akan kafirci suna magana ne game da lamarin kafirci babba wa shirki al akbar da shirka babba wa zulmi al akbar da zalunci babba wal fisq al akbar da fasikanci babba alladhi la yajtami'u ma'ahu imanun wanda da shi da imani ba za su hada a zuciya guda ɗaya ba ba su haduwa da imani na fata an gane duk wanda ke aikata wannan ababen da aka ambato gaba ɗayansu yanzu tare da dalilan wannan ayoyin ba su haɗuwa da imani a lokaci guda ya ka kasance mai mumuni mai imani ya ka kasance mai aikata wannan abin ka zanto mu kafiri ba su haɗuwa lokaci guda wa qala Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun kunura da kyau wannan ayoyi da zai kawo muku na baya da wannan dalilai da zai kawo muku a yanzu dukansu ne suna magana ne akan kafircin da bai kai kafirci ba zalimcin da bai kai zalimci ba fasikancin da bai kai fasikanci ba munafincin da bai kai munafinci ba wanda suna iya takuduwa a zuciyar mumuni guda ina fatan kun gane dan ku iya bambance tsakankanin al'amuran guda biyu Allah madaukakin sarki ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah ya sabkar fa ulaika humul kafirun to su kafirai ne wannan aya tana son mutum ya shi hankalin shi da kyau ya nura da ita saboda ta iya ɗauka kowane hukunci daga cikin hukumce-hukumcen guda biyu ko kafirci babba ko kafirci karama gwalgwadon yadda mutum ya mu'amalanci aya aya tana wajabtar da cewa lalle a yi hukunci da abin da Allah ya sabkar shine alkur'ani shi da sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne akan duk wani jagora jagora na ƙasa ne ko jagora na wata al'umma yayi hukunci da akan wannan al'ummar da abin da Allah ya sabkar wajibi ne dole ne yin kin yin hakan zalunci ne yaudarar al'umma ne cutar su kai duk yadda aka samu shugaba ya zuba adalci wurin tafiyar da jagorancin al'ummomin shi ko al'ummarsa ya yalwata musu ci ya yalwata musu sha da kwanciyar hankali da zaman lahiya da hutu da rayuwa mai kyau idan bai shari'ar musulunci a kansu ba ya zalunce su gaba ɗaya ina fatan mun gane kuma ya zalunci kanshi kuma ya yi ta'addanci tunda Allah ya ce wa mallam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun to ya danganta ga mai yin hukunci idan mutum yayi hukunci cikin mas'ala ɗaya ko biyu ko uku ko abin da ke kama da haka akan abin da Allah bai sabkar ba sai dai yana mai i'tirafi har a zuce shi cewa yayi laifi yayi kuskure hukuncin Allah shine daidai hukuncin Allah shine adalci abin da ya aikata sunan shi zalunci to wannan bai kafirta ba faulai kawomul kafiru na ba ta nihin ya kafirta kafirci babba da zai fita daga da'irar musulunci sai da a ce ya aikata karamin kafirci ya yi babban laifi kenan saboda munan laifinsa aka ambaci wannan laifin da sunan kafirci amma da mutum zai yi hukunci da abin da Allah bai sabkar ba ya daidaita hukuncin da ya da hukuncin Allah yana ganin duka guda ne ko ya fifita hukuncin da ya yi akan hukuncin Allah ko ya rika ganin cewa ya halatta yi wannan hukuncin to a wannan lokacin shi kafiri ne kafirci babba ya yi ridda ya bar musulunci kun gano bambancin tsakankanin guda biyu ko yawa to wannan aya tana magana ne akan kafircin da bai kai kafirci ba idan mutum ya hukunci da abin da Allah bai sabkar ba cikin matsaloli kaɗan tare da yana yarda har a zuciya shi ya yi zalimci kuma hukumcin Allah shi ne adalci ina fata mun gani wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai yi hukunci ba koko duk wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah ya sabkar to wannan azzalimai ne idan kaga nan ma zalimcin zai iya zamantowa babba zai iya zamantowa karami kamar yadda muka gaya muku yanzu bisa ga kafirci ina fatan mun gane da aya ta gaba qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun duk wanda ya hukunci da abinda Allah bai sabkar ba to wannan fasikai ne fasikancin nan ma zai iya doka biyu ko ya zama to fasikanci babba da zai iya fitar da shi daga da'irar musulunci ko ya zama to fasikanci karami da zai bar shi a musulunci tare da cewa shi fasiki ne mai laifi ne gwargwadon yadda muka bayani game da abin da shahi irin ta wadda ke magana akan kafirci ai an gane ko yawwa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle waɗanda ke cin dukiyoyin marayu zulman bisa ga zalimci bisa ga yaudara da zalimci innama ya'kuluna fi butunihim nara lalle su sani cewa ba komai ba suke ci a cikin cikunan su naran sai wuta wa sayaslawna sa'ira da sanna za a kona su a cikin wutar sa'ira kaga sai Allah ya kira cin dukiyar maraya da sunan mi zalimci wannan zalimcin karami ne ko babba ne karami ne so da cin dukiyar maraya ba za ta fitar da kai daga barin musulunci ba sai dai ya ce ka zalunce shi ka ci haƙƙinsa amma kaga Allah sai ce mata zulman zalimci yanda ka iya bambancewa ba duk inda lafazin zalimci ya zo ba yake zowa da ma'ana ta zalimci babba wani lokaci zai zo da sunan zalimci babba wani lokaci zai zo da sunan zalimci karami ina fatan mun gane kamar yadda waccan aya da kuka ji waccan fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kenan min al-mushrikeen can zalunci babba ne nan kuma innama yakunu fi alladhina innal ladhina yakunu amwal al-yatama zulman kaga zalunci ne karami ba irin wancan zaluncin da ya gabata ina fatan mun gane وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله سيرا دامت على الصبتة غريشي استباب المسلم فسوق zagin musulmi fasikanci ne wannan fasikancin babba ne ko karami karami ne ta zubarakallahu fiku karamin karamin fasikanci ne ba babba bane ba da zai iya fitar da shi daga da'irar musulunci yanzu dan mutun ya zagi mutun ba ya cewa kai yarda ka kafarta sanadiyar ka zagi musulmi dan uwanka sai da ce ka aikata laifi mai muni saboda annabi ya ce sibabul muslimi fusuqan wa qitaluhu kufrun ya kar musulmi kashe shi kufurun kafirci ne wani irin kafirci babba ko karami karami so dan ka kashe musulmi ko ka yake shi ka ya fada da shi ka bige shi ba za ka yi ridda ba a sanadiyar yin hakan sai dai a ce ka aikata mummunan laifi saboda munin sama annabi ya ambace shi da sunan mi kafirci yana ko wasu laifuffuka wanda shari'ar musulunci ta yi itilaƙin lafazin kafirci a kansu saboda muninsu duk da ma'abucinsu idan ya aikata su ba zai fita da musulunci ba sai dai ya aikata babban laifi mai munin gaske wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsara da mace Allah subhanahu gare shi ce man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah hakikan ya kafirta ko kuma ya aikata shirka ko ya shirka ina fatan mun gane ko ya zamanto wannan shakka ce ga wanda ya riwaya ko ya zamanto annabi ya ce faqad kafara ko ko ya ko ko ya ce faqad ashraka shi sai ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka yana shakka wanda ya rantsuwa da wani Allah to hakikan ya kafirta ko kuma ya shirka kamar yadda annabi faɗa kenan yana shakka annabi kafirci ya ce ko kuma shirka ya ce wasu malamai suka ce au takan zo bi ma'ana alwaw bi ma'ana waw man halafa bi ghairi llahi faqad asharaka faqad kafara wa asharaka hakikan yayi kafirci kuma yayi shirka to wannan kafircin da shirka babba ne ko karami ne karami ne dan ka rantsa da wani Allah ba za a ce kai ridda ba ka kafarta irin masu ce dan baki na rantsa da takwaran kwatsa ko na rantsa da nonon uwata na rantse da kabarin manzan Allah da irin ababen da jahili suke aikata idan ka aikata haka ba cewa ka yarda ka fita musulunci sai lokacin da ka daidaita abin da ka rantse da shi da Allah ka nuna duk guda ne to wannan lokacin kaga ka daidaita wanda ka rantse da shi da Allah ina fatan mun gane wannan zai iya kai ka zuwa ga fita musulunci gaba daya Allah ya shi amma kaga nan karamin kafirci ne kuma karamin karamin shirka ce mala ce fa hadha fil kufr al asghar duk wannan abin da ya gabata na ayoyin da ya ambata maka da hadisan nan suna bayani ne cikin karamin kafirci wa shirkil asghar da karamar shirka wa zulmil asghar ako da karamin zalunci wal fisqil asghar da karamin fasikanci wa hadha yajtami'u ma'ahu imanu wannan laifuffukan da aka ambace su da sunan zalunci da shirka da kafirci da su da imani za su iya haduwa a lokaci guda so da ba manya ba ne ƙananan kafirci ne ƙananan shirka ne ƙananan zalunci ne ƙananan fasikanci ne za ka yi zaman to mai wannan aikin musulmi ne a lokaci guda kuma fasiki ne a lokaci guda mumini ne a lokaci guda fasiki ne a lokaci guda mumini ne da imanin shi fasiki ne da wannan aikin da yake aikatawa da ba su kai shi ga fita musulunci ba an gane aiko كما نص على ذلك الكتاب والسنة كما يدى القرآن دا سنة سكا تبتد دا هكا وأجمع عليه السلف كما لمن سلف سكا تي أكن هكا وهو ينقص الإيمان وأن اللي ففكا سنة رجي إيماني وينافي كماله سنة hana kamala imani suna kore kamala imani ba su kore asalin imani gaba ɗaya ina fatan mun gane da darasan a takaice yana so ya sanar da mu cewa duk mai aikata manya-manyan zunuban da ba su kai ga fita ga musulunci ba har yanzu shi musulmi ne ba za a fitar da shi daga da'ira ta musulunci ba mai shan giya matuƙar bai halatta shan giya ba musulmi ne mazinaci matuƙar bai ga cewa zina halalci ba musulmi ne zinar shi ba za ta hana shi ya zamanto musulmi ba zinar shi ba za ta hana shi ya kasance mai imani ba sai dai zinar shi ko sata shi ko cin riba shi ko kuma aikin da yake aikata babba daga cikin kaba'ir suna rage mishi daraja ta imani imanin shi ya sabka amma ba za su buge shi gaba ɗaya ba ta yadda a ce ya yarda ya bar musulunci akwai dalilai da dama da suka zo wanda suka ambaci laifi da sunan kafirci kamar hadisin imamu muslim wanda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ithnatan fi nasi huma bihim kufr ababe biyu a cikin mutane wannan ababen tattare da su kafirci ne na farko annabi ya ce atta'anu fi nasab suka a cikin dangantakan mutum wani ya hatu alal mayyit ko kuma yin kukan raki akan wanda ya mutu kaga annabi ya ambace su da sunan mi kafirci ce ababe guda biyu a cikin wata riwaya ma yace la yatrukuna hunna ba za su taba barin su ba na farko at-ta'anu fil ansab na biyu wanniyahatu alal mayyit suka a cikin dangantakan mutum ko na sabashi ka soki mutum cikin kabila shi ko abin da ke kama da haka annabi ya ce wannan kafirci amma kafirci babba ko karami karami haka kuka akan mamaci irin kukan raki yadda ka danga cire tafafinka ko kana marin jikinka ko kana zuba ma kanka ƙasa kana kururuwa kana ambatan alherin shi kana cewa mun mutu mun lalace mun shiga uku wannan ma annabi ya ce kafirci ne to kafirci babban ko karami karami sau da ba za a ce ya yarda bai bar musulunci mai aikata irin wannan laifin Allah ya shi mu ya kare mu shi yasa kenan sai mutum ya ba a hankali karka ga nasi ya zo ya ce kafirci ne ka kafarta dan uwanka musulmi ina fatan mun gane kaka ga wani nasi ya zo ya fasikanci ne ka yi zaton babban fasikanci da zai fitar da shi daga barin musulunci fasiki musulmi ne matuka aikin da yake aikata na fasikanci bai kai daidai fitar da shi daga barin musulunci ba ina fatan mun gane da haka za a mu'amalance su ta mu'amala ta musulunci sai dai kawai ana iya tsantsanin su a rika kyamar su ana gujar su ana kyarar su cikin mutane dan su bari tare da haka kuma ana musu nasiha ana jan hankalinsu da a ce wata mutabarrija za ta zo a cikin masallacin nan mace ta zo da tsaraici na ƙarshe a masallacin nan ba za a wayo gaba da ya tsine mata albarka ba kowa zazzage ta sai da ya ja ta mata nasiha ko da kalmomi mafi kyawu watakila ta bari tunda musulma ce tana sallah tana azumi tana zakka duka fasikan mu na duk mutane musulmi ne ko musulmi ne nan da aka ce an taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar Denmark ce ko wanda suka yi zanga-zanga ganin su da mesh wasu jiki bayyane amma sun fito ne don karewa martabawa tare da cewa fasikai ne kuma aikin da suka yi ma shirme ne suke yi ina fata mun gane shirme ne suke yi na ce shirme ne suke yi saboda baya ka zo da wannan safa kuma ka ce kana kare wanda ke hana ka aikata wannan sifar ne ina fatan mun gani eh mutabarishat za ga nasa suna ta kuwa dan me za an zagi manzon Allah an suranta manzon Allah da kaza amma wasu ba su da adiku wasu suna sai da kayan tsirici da annabi ya tsine mai irin masu wannan tufafu har kenan wannan fasikancin nasu bai kore musu san Allah da san annabi a cikin zukatansu musulmi ne sai a mu'amalance su da mu'amala ta musulunci sai dai kawai ba zai hana musu nasiha ba da jan hankalinsu lokaci zuwa lokaci lokaci ya yi ko nan za mu dakata kenan abinda ya daidai kenan Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana